هو بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh zan mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka ijma'u salaf fil itiqad na al-imam harb ibn isma'il al-kirmani al-imam al-kirmani kamar da muka sani dalibin ahmad ibn hanbal muna nana ta dan kirmani wajen uku gare mu akwai kirmani malamin hadisi mai alkawakibud darari fi sharhi sahih al-bukhari malamin hadisi akwai al-imam al-kirmani wannan da na hudu littafin shi mai asrar tikrar fil qur'an shi ma al-imam al-kirmani ake ce mishi wanda yi su dadewa shine mai wannan dan dalibin ahmad ne harbu bin isma'il al-kirmani rahimahullahu ta'ala wannan ijma'i ne na magabata ya kawo cikin baban aqida da tauhidi na al-imam yake cewa Allah mashi rahama da jin kai yace wal hurul inu la yamtanu inda qiyamus sa'a ولا عند النفخة ولا أبدا لأن الله تبارك وتعالى خلقهن للبقاء لا للفناء سوما هور الإن بس قالي وحزوا تاشب قيامة بزس قالي با ولا عند النفخة هكذا وجن بوسا su ba za su mutu ba su cikin wanda za su mutu hakanan har abada ba za su mutu ba la ya mutuna ne la ya mutuna la ya mutuna ba su mutuwa inda kiyami sa'a har zuwa tashin kiyama don da Allah yake cewa kowa zai mutu yana nufin wanda ya rubuta ma mutuwa kamar yadda muka gani yanzu a cikin tafsiri wala inda nafha hakanan wajen busa wala abadan hakanan har abada ba su mutuwa don Allah yana cewa ya halice su ne don wanzuwa ba don su kare ba walam yuktab alaihin mautu ba a rubuta musu mutuwa ba shi yasa aka ce kullu man alaiha fan liman kataba Allahu lahul fana wanda Allah ya rubuta ma karewar kenan amun ne uridu bihil khusus faman qala bi khilafi zalika duk wanda ya faɗi wani wannan yace hahurul in zasu mutu zasu kare fa huwa mubtadi dan bid'a ne mukhalifin ya saba ma shari'ar magabata wa qad dalla an sawa'i sabil ya bace gami da kyakkyawa madaidaiciyar hanya yace wa khalaqa Allahu sab'a samawat Allah ya halicci sammai guda bakwai ba'dwa fawqa ba'd bangaren sa saman bangare wa sab'a ardin da kuma kasai guda bakwai ba'dha asfalu min ba'd bangaren su yahi abin nan yahi yana kasa ga bangare yace wa bainal ardul ulya was sama'id dunya masiratu 500 am tsakanin kasa wannan da muke samanta da sama tahiya ta shekara 500 ce wa baina kullu sama'ain masirati 500 am tsakanin sama da kowace sama shekara tahiya shekara 500 ce wal ma'u fawqa sama sabi'a wal ulya ruwa kuma ruwa ne a saman sama ta bakwai shi kuma ruwa ne wa arshin rahmanu azza wa jalla fawqa al ma al arshin allah kuma yana saman ruwan kaga kudura da iko na Allah madaukin sarki bayan inda aka yi sammai bakwai ga baki ɗaya kuma saman su ruwa ne kuma ruwan yana zaman kan shi ba kamar yadda sama take tsayi wata ba wai a cikin wata ƙasa ba ko bisa wani guri ko guri na kaza ruwa wanda zai kasance yayi tsayuwar shi haka kuma ba tare da malalo ya zubo ba al'arshin Allah kuma yana saman ruwan ya ce wallahu tabaraka wa ta'ala alal arshi Allah maɗaukin sarki kuma ya daidaita akan al'arshin shi ya ce wal kursiyu ma duk kadamai kursiyu kuma yana gurin diga-diga na Allah maɗaukin sarki wa huwa ya alamu duka wannan sifofi ne na Allah wanda ana zartar da su kamar yadda suka zo ba wanda zai nemi fassarar su an ce yadullahi an ce yaminullahi an ce karimullahi ba wanda zai yi bincike kamar yadda Malik da Abu Hanifa da Shafi'i da dukkan wannan malamai muka gani a min ruha kama ja'at bila kaifin wala tashbih a zartar da su kamar yadda suka zo ba tare da kaifantawa ba da kuma kamanta su da wani ba wa huwa ya'lamu ma fi samawati sabi kuma Allah ya san abin da ke cikin sammai bakwai wa ma fil ardina saboda abin da ke kasa ta bakwai wa ma bainahunna da abin da ke tsakanin su wa ma ta hunna da abin da ke kasan su wa ma ta tasara da abin da ke kasar abin nan kasa kasa wa ma fi qa'ar bihar da abin da ke cikin can kasan zirhin teku Allah ya san shi wa mambata kullu sha'ara kuma nan abin ke nuna mana malamai suka ce Allah ya halicci alam masu yawa alam kin da ke rayuwa a cikin ruwa sun yi alam inda ke rayuwa a barri yawa sun yi na waje yawa ya ce wa mambata kullu sha'ara dukkan mabugar kowace gashi Allah ya sani kullu shajara da mabugar kowane icce a cikin kanka gashi ga nan gurin wajen gashi nawa ne za a kilga amma kowane gashi Allah ya san mabubbugar shi in ɗaya ya faɗi yanzu aka maka aski in Allah ne ya san kowane gashin daga ina ya fito daga wani guri ne ya bubbugo wanda wannan cikakken ilimi ne da kamilallen imil ilimi na Allah ya ce wa kullu zar'in da dukkan wata shibka wa kullu nabatin da dukkan wani tsiro wa maskadu kullu waraka da dukkan muhaɗar wani hamso wa adadu zalika kulluhi da adadin dukkan wannan wannan ita ce Allah ya san a yau hamso nawa ta zubar shekara hamso nawa ta zubar a tun ya halice ta ma hamso nawa ta zubar duka wannan Allah ya sani wa adadul hasa da adadi na ƙasa duka Allah ya sani wa ramlu da rere wa turabi da ƙasa wa masaqilul jibal da nauyin duwatsu kowane dutse Allah ya san nauyin shi ya san girman shi wa qadrul amtar da kuma mahadar ruwa da inda ruwa ke fadawa Allah ya san da shi mun gani cewa dukkan wani so ɗaya in za a yi ruwan sama da zai zo da mala'ikan da ke tahiyar da yake zauwa da shi kuma bai kawo wani ruwan kawai wannan ɗasan ɗaya shi ya kawo wanda ke nuna mana ba wanda ya san rundunonin Allah sai shi wa amalul ibada da ayyukan bayu asaruhum da guraban su yace wa kalamuhum da zancen su anfasuhum da lunhashin su duka Allah ya san halitta ka zauwa yanzu lunhashi nawa kai kuma nawa yan maka saura wata yace wa tamattuhum ne tamattu'uhum baina qausain wama tuwaswisu bihi suduruhum da ma abinda ran suke musu wasiwasi yace ya alamu kulli shay'in yana ya san dukkan komai la ya khafa alai shay'un min zalika babu abinda ke boye ma Allah cikin wa'annan wanda wannan ke nuna mana ilimin Allah ya sha bamban da ilimin kowa sanin da zaka yi na jikinka ma jikinka ma baka san ba baka san ba abin da ke jikin shi yake abin da yake bayan kama nan in wani abu ne sai an gaya maka ya an nuna maka zaka gani to sanin Allah kuka duba cewa dan an ce ya daidaita akan al'arshi kaga cewa akwai wani abin da ya boye akan sanin shi wa huwa ala al'arshi fawqa as-sama'i sabi'a yana akan al'arshin shi saman sama ta bakwai wa dunahu hujubun min min narin wa nur a koma bayan shi kuma akwai shamaki na wuta da abin nan da haske wa zulma da duhu wa ma huwa a'lamu biha da abinda Allah shine mafi sani akan wannan yace fa innahi tajmu butadun idan wani dan bid'a yayi hujja aw mukhalifun ko kuma mai saba ma magabata aw zindiqun ko zindiki bi qaulillahi da fadar Allah wa ta'ala da yake cewa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mu mun kusa da mamaci sama da jijiyar wuyan shi yace da wa huwa ma'akum aina ma kuntum cewa Allah na tare da ku a duk inda kuke da cewa ma ya kuni min najwa salatin illa huwa rabi'uhum har zuwa illa huwa ma'ahum aina ma kanu Allah na tare da su duk inda suke harbu yake cewa idan wani yayi hujja da wannan wa nahawu zalika da ma wani wannan min mutashabihul qur'an daga cikin mutashabi na alqur'ani mun gani cikin baban tafsiri mutashabi kuma Allah yana kawo shi ne dan jarabar bayu jarabtar bayu wa zai imani da shi ya sallama ga abinda malamai suka faɗa kowa zai sayo ya buɗe rika falasifa da yin ilmul kalam ya sayo hankalin shi da tunanin shi a ciki ya ce faƙul idan sun kawo hujja cewa wannan ayoyin suna nuna cewa Allah yana ko'ina don duk wannan ayoyin su ne wanda suke nuna mutum ya ce Allah yana ko'ina to harbi ya ce idan mutum ya kawo hujja da wannan faƙul ka ce mishi inna ma ya anibi zalikal ilmu abinda Allah ke nuhi wannan da ilimin shi wa huwa ma'akum aina ma kuntum bi ilmihi ko suwidi ka gani haka ya kawo a cikin jalalai ne haka tafsirin ibnu kasir dukkan tafsirai su ce maka bi ilmihi na ce li'an Allah tabaraka wa ta'ala dan Allah maɗaukaki alal arshi ya daidaita akan al'arshin foka sama isabi al'uliya sama ta bakwai ya alamu zalika kulluhu ya san wannan duka wa huwa ba'inu min khalqihi yana nesa da halittun shi amma la ya khalu min ilmihi makan babu wani gurin da ba ilimin Allah yace walillahi azza wa jalla arshun Allah yana da al'arshi walil arshi hamalatan yahmilunahu al'arshin nan yana da madaukan shi da suke dauke da shi walahu haddun kuma al'arshin yana da iyaka Allahu a'lamu bi haddihi Allah shine wanda ya san haddin abin nan al'arshin nashi babu abin da za a tabbatar ko korewa akan haddin shi da iyakar shi in tambaya ne wannan ina gana aika shi cikin majmu'a kuma banda ga wasu suna leka shi akwai shi akwai shi a majmu'a ko amma tun lokacin da zan muhara shi ne ba jiya ba amma zan ƙara karrara aika shi in yana nan ya ce wallahu ala arshihi kama azza wa jalla zikirahu wa ta'ala jadduhu wa la ilaha ghairuhu Allah yana kan al'arshin shi ya daukaka kuma la ilaha ghairuhu ba abun bauta sai shi nan gurin ya kawo ya wasa akan wannan ne dan saboda raddi ga jahamiya su suka fara tahiya akan cewa al inkarin istiwa'in Allah akan al'arshin shi wanda al-Imam darimi ya musu raddi bai haƙi ya musu raddi al-Imam al-Bukhari ya musu raddi da ma malamai da dama da suka yi talif yace wallahu tabaaraka wa ta'ala sami'ul la yashuk Allah madaukin sarki mai ji ne bayya shakku basirul la yartab ko mai basira ne wanda bayya shakku a cikin wani abu alimun Allah masani ne la yajhalu bayya jahilci ilimin shi jahilci bai garwaye da shi ba jawadul la yabkhul mai yawan kyauta ne bayya rawwa halimul la ajal mai jimri ne bayya gaugawa Allah maɗaukin sarki jimrin shi ne sa zaga ayyukan sabo da ake a ban ƙasa wani sai tunanin cewa ya za a yi Allah in akwai sakamako zai kyale su wanda ma'aunin kahurai da wanda ma bai karatu ba cikin musulmai haka zai gani ya ake kahuran wannan da suwa na masu saban Allah da kaza da kaza yan hashi da yan kaza da yan luwaɗi da yan maɗugo gashi a duniyar da muke ciki yanzu yan luwaɗi da maɗugo har ƙungiya gare su ƙasashen duniya sun ba su tasirihi wanda ƙungiyar su ta haita malamai haɗa aji amma kuma duka duniyar da ke cike da wannan sharrin masu ƙirƙira wannan abun Allah maɗaukin sarki ya kyale su don saboda jimirin shi ba irin na ɗan adam ba ne ba ruwan shi da dan ka husatar da shi ya sauya abin da ya yi niyya in ɗan adam ne ka husatar da shi ƙarshe ya ce abin da ma nake baka na hwasa ko ajalin ma da na ce ka kai shekara hamsin na hwasa a yanzu zan kashe ka in ɗan adam ne haka zai yi amma da ke Allah ne ba ruwan shi da cin da yake basu da shan da yake basu yadda zai ba kowa haka zai ba su wani lokacin ma ya kasance har sun hima wanda ke biyayya akan biyayya Allah ba don komai ba saboda jimirin shi don saboda fasara ar-rahamanu wannan ta shammala kahuri da mummuni Allah bai sauyawa don kahurci ya hana ma wani hafizun layansa hafizun mai kiyayewa ne layansa bayyaman cewa ya kazanun faɗakakke ne laya suhu bayyamantuwa raƙibun kuma mai kiyayewa ne laya gafil bayya gafala ya takallamu Allah yana magana wai ta harar kuma yana motsi da ya zo cewa zai zo ranar tashin alkiyama zai ta yi Allah yana saukowa zuwa ga sama ta ɗaya wanda duka ana tahiyar da su kamar yadda aka ji su wa ya sama uwe busir yana ji yana gani wa yanzur kuma akwai wanda suka duka wannan dan tabbatar da akwai wanda suka saba ma haka shi yasa kaga magabatan mu sun tashi suna ta bayani akan wannan a ka'irkin ya akwai wanda suka tai akan cewa Allah bai ji bai gani bai da ilimi wa yanzur duka wannan ba a sa hankali abin da ya shahi Allah shi yasa ai annabi sallallahu a cikin wani hadisi da ake rawaitowa gare shi yake cewa ku yi tunani cikin halittun Allah ba cikin Allah ba cikin sha'anin Allah ba a tunani abin da ya shahi baban tauhidi da aqida ba a sa hankali da abin da Allah ya faɗa ma alaina illa taslim Allah ya faɗa annabi ya faɗa kawai musallama mu kudurce mu yarda da wannan ba bincike yace wa yaqbidu wa yabsutu wa yaqbidu yana damkewa kuma ya busudu yana shinhudawa ya kuntata ma wannan arziki kuma ya shinhuda ma wannan waya da haku Allah yana dariya wadda ta dace da shi waya farahu yana farin ciki waya hubbi yana so waya karahu yana ki waya bugi da kuma yana hushi waya yarda yana yarda wasu kadu yana hushi waya gadabu yana yin hushi yace waya rahamu yana yin rahama waya afu yana yin rangwame waya gafir yana gafara waya udi yana bada wa yamna kuma yana hanawa duka wannan wanda suka dace da shi ya ce wa yanzu kullu lailatin ila sama'id duniya yana sabkowa cikin kowane dare zuwa sama ta daya kaifa sha'a yadda ya ga dama wa kama sha'a da ya su laisa ka misali shay'un huwa sami'ul basir babu wanda zai ce tahowa iri ta kaza haka nan zawwar da zai ta kiyama wa qulubul ibadi zukatan bayu dukkan su baina usbu'ain min asabi'ir rahman tsakanin yatsa bi'ir cikin yatsin Allah suke yuqallibuha kaifa sha'a yake jijjiwe zukatan yadda ya so wa yi haka ma arada kuma ya kiyaye su kamar yadda ya so wa khalaqa adam bi yadihi ya halici adam da hannun shi ala suratihi akan surar shi nan gurin hadisi ne wanda yake da iskali ba karami ba a cikin baban aqida wanda zai su fassara cewa khalaqa Allah ta'ala adam ala suratihi Allah ya halicci annabi Adam akan surar shi wanda Bukhari ya huddo shi cikin babul istizab istizan babu bada islam Allah ya halicci dan adam ya halicci annabi Adam akan sura shi damirin yana koma zuwa ga Allah kaga san luga zai taimaki mutum akan babun akida kawai luga ce ta taimake ka akan gane wannan abun wanda in baka fahimce shi bai kai ka ga kahurci cewa Allah ya halicci annabi Adam akan surar Allah ko akan sura annabi Adam akan sura annabi Adam ma'ana yadda muka ga abinda annabi yake so ya tabbatar mana yadda muka ga ɗan adam haka to haka annabi adam ya halice shi tun ranar da ya halice shi halitta shi yanayin shi bai sauya ba kaga kuma wannan raddi ne ga wanda ke cewa da ɗan adam biri ne daga biri ne ya yi ta ɗauri akan sura ubangiji wai da kaga annabi adam haka Allah yake akwai firak da Allah wanda suka ɗauke shi akan akan haka wanda suke batattu ne abubuwa wanda bai kai ba kamar irin na wancan malamin ne abin da bai kai ba a ɓace sababin shi amma in Allah ya yi ne batar da wani sai ka gani ya ɓace dalilin shi kuma wannan duka me yake sa ga wani babban malami ne wani ba zaka yi ja ba akan cewa ya hika ilimi amma kuma ya tafi akan wannan batar me ya samu duwa abin da yake nuni zuwa ga wannan addinin karatu na addinin musulunci mabaniyu ne alal niyyat akan niyyar da mutum ya gina a shi akai matukar mutum mai kyakkyawan niyya ne yana neman ilimi dan ya shirya zaka ganshi da dan ilimi kaɗan amma yana bisa kan shirya bai shiga ba cikin wani bata amma wani ka garan saboda da mummunan niyya da ya taso da ita cikin neman ilimin sai ka gani Allah ya azabce shi ya jarrabe shi da fada cikin wasu mummunan ra'ayin ba wanda ya taba kawo irin shi a duniya ko ba wanda ya ma nassin wannan fahimta shi sai ya mishi wannan niyya da wane yayi balle mai ra'ayin wannan ba a sallah ba azumi ba zakka zuwa hajji ma gumki ne tawafin kan shi bautar gumki ne ɗakin wannan kun kirkira ɗakin banza ɗakin wani wai ce ba wannan sallar ba da aikin banza tashi duka tashi da goho kana goho kana tashi kana kaza kun gina wasu ɗakuna wanda suke kun ce ɗakin Allah ne Allah yake da ɗaki babu wani ɗakin da Allah yake da shi duk ƙarya ce masallaci ɗakin Allah ne gumki ne duka wannan mummunan manufa ce da mummuna wannan mutum yake da ita ya ce wa samawatu wal arduna yawmal kiyama da sammai da kasai dukkan su ranar kiyama fi kafihi a tahin Allah suke wa qabdatihi da damqashi haka hadisi yazo duk abin da ga a hakira malamai sun faɗa ya zo ne a hadisi shi yasa ga a sharhi ana ta kawo hadisan da suka zo radda Allah ya kai mu mun kai wajen babon aqida sa littahin wannan aqida at-tauhid na al-imam ahlut tauhid ibnu khuzaimah zan mu ga duka wannan abubuwan da dalilansa hadisan da duk suka tabbata da asar in zai tabbatar maka su wannan talhis ne amma shi wancan shi wasa a maka da hadisan da dalilan da ayoyin da hujjojin da suke tabbatar da wannan abin da malamai suka tafi akai ya ce wa ya dabu kadam hufi jahannam Allah zai aza diddigen shi a jahannam fatan zawi sai ta nannade haka hadisi ya zo baka binciken yaya ne za a yi haka kakane duka wannan abin da ya shahi takalifi yi na yi bayin na bari shi ake binciken me ake nihi da shi amma aƙida wannan ba ruwanka da me ake nihi da ka jahilta shine kamalaka cikin ilimi yace wa yukhriju qauman minan nar biyadi zai huddo wasu mutane cikin wuta da hannun shi wa yanzuru ahlul jannati ila wajhi yan aljanna suna kallo duba zuwa ga huskar Allah kamar yadda hadisi ya zo ya raunahu zasu ganshi fa yukrimahum ya girmama su ya zurunahu kai zasu ziyarci Allah fa yukrimahum ya girmama su wa yatajalla lahum fa yudihim kuma ya bayyana gare su sai ya abun nan fayi wadihum sai ya ba su naga ya tajalla mun ganshi a cikin zuhudu wanda yake wa yakashifu wa yuzhiru ash'arun tujalli anil qalbi anil qalbi mugaffal kull rayn nan zan mu takaita yi mu tashi wai uradu alaihi al-ibad yawm al-fasl sai kasance nan ne zan mu tashi kamar yadda muka faɗa shi wannan insha Allah ta'ala shi da shi sunan ibn majah tunda ko Allah ya sa cikin vakansu zan yi karatu na juma'a ne kaɗai ba juma'a da litinin ba kenan su wannan ranar su ta ɓace su ma ɓacewa za su illa iyaka shi wannan da ke kaɗan ne yi saura na iya sahi cikin tasjili wanda ya gan shi ya ga an aika shi zai saurare shi abin da ya sauran bai wuce ba darasi bi haka ko darasi darasi bi dai mafi yawanci wanda takaitawa ne za a yi abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah maɗaukin sarki ya mana gahara a yan gurin kuma kayan mu ta yi muke neman tabbatarwa ya kuke gani na cikin vakansu da muke na juma'a juma'a wanda in dai barar da Allah ya kawo hadari wanda wannan zan mu tuna faɗakarwa cewa ka a taho to zan mu yi shi ko kuma ba za a yi shi ba na juma'a juma'a to kenan yadda zan mu zan mu yi shi juma'a juma'a kaɗai zan mu yi shi da Bukhari da Sunan Abi Dawud da zuhudun wannan kuma zuhudu kamar yadda muka sani mun fara da abiyat biyar biyar in muka ga tun da sai sati ne a yadda asalin karatu yake fa wannan gaban malami zaka je ka zama na karantar da kai ka bi shi duka mu ba mu ba karatu a karatun irin wannan na sati sati darura ce ta zamani take kawowa amma wanda to ka duba ga wanda mu baiti wajen goma ko goma sha in kana da fahimta zaka ɗauka gaban malami kuma ya zama kullun ne kake kawai sai alhamdu da juma'a ne ba a yi a ƙarshe ni ta kai da malamin ya ganiya ta har ya kai da alhamis juma'a kin ma yana boyewa yana tafiya gidan shi ɗakin shi muna yi don saboda kai huto sauran jama'a su gani to wannan in ya zama na kullun ne shi yake sawa ya zama na an ana samun kuma daga an kwalwa ta bude ka fahimci fannin ka fahimci abun gakin zaka gani kyarar gashi nan gurin abun ya huto hili kuma gaba sai ya zama na kamar yanzu kaga ai muna cikin tahiya cikin tafsiri ko cikin wani abu daban sai ka ga wani shi'ir ya gitto a ce wane ya ce cikin diwani to matukar kana da eh, foundation na wannan fannin na ilimin na wannan littattafan na luga baka buƙatar a ce kuma duk sauran littattafan luga sai an maka su a ga wannan wanda aka yi wanda suke kawwana ɗalibi illa iyaka ba a rasa wani abin da zai gito wata kalma cikin wani diwanin ko cikin wani littafin da kake nazarta wannan kuma ka dakata ka binciko me take nihi wanda wannan shi ma an kai karatun diwa sai a yi doguwar tahiya ma baka gaba baka gaba wannan kin to in dai ana yi in aka yi zuhudu masalan zaga an je alburda an yi karhin da ana iya matukar dai mutum yana yi da gaskiya mai da niyya zaga ya fahimci abin ta yadda ana iya ƙara gaba ana yin gaba ana ƙara gaba haka kuma kowane ilimi hatta kai inda zai kasance da yawa kake mutum yake ɗauka manya manyan littattafan a ɗan lokaci zaka ga an ƙare su a matukar ɗaukan karatu ne yanzu insha Allah ta'ala zan mu na juma'ar amma sai bayan wannan juma'a mai zauwa babu mun sani saboda imtihani yake gaban ku haka nan juma'a ta samanta ita ma ko da kun gama akwai wasu wanda suna yi wata kuma wadda za ta zo bayan ta ita ɗaya ce ta yi saura daga ita sai sallah kenan ba an koma juma'a ɗaya ba a yi ta kuma a koma sallah kawai dai bayan sallah insha Allah ta'ala juma'ar da za a koma zan mu ilani wanda yake amfani da wannan waya zai gani wanda kuma bai amfani zai wanda ya samu labari zai gaya mushi yanzu za mu takaita abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ma gafara wassalamu alaikum warahmatullahi